أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ‘yan uwa masu sauraronmu na nesa da na kusa muna yi muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
kuna sauraronmu ne daga nan gidan radiyo na murya al'umma da ke birnin Kwanni a cikin barnamiji na ilimi da fahimta shine jagora inda mallan yake yi mana bayani game da sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda a yau za mu tashi a fasli na biyu shine al'asma'ul lati tuthmiru tawakkula ala Allah wa quwwatur raja wa ta'alluq bihi Eh, mallan mutane suna son su ji bayani game da wannan نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله sallallahu alaihi wasallam.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ‘yan uwa masu sauraren mu ta kafar watsa labarai ta wato murya al'umma da ke nan birnin kwanni muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku domin gabatar da wato darasi musamman akan sunayen Allah mun shigo cikin sunayen Allah wato ta'silan wa tatbiqan to yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu dura akan inda muka tsaya ina ne malam al-asma allati التي تثمر التوكل على الله نعم.
وقوة الرجاء والتعلق به to al-asma sunaye ne na Allah jami'i na al-ism allati aha تثمر نعم.
التوكل على الله tuthmiru daga athamara ne kamar dan icce domin icce shi yake eh, wato ba da 'ya'yan itace bishiya tana ba da 'ya'ya to tuthmiru waɗanda suke haifar da ko suke gadar da ko suke saka ko suke sanya aha التوكل على الله التوكل على الله تصبر التوكل على الله wato suna sawar dogaro da Allah mutum ya dogara ga Allah ya san cewa kamar ma'ana dukkan sunayen Allah ai suna nuna dogaro ga Allah amma waɗannan kamar su- ma'ana su tafi fitowa fili a cikin wannan ma'ana na'am وقوة الرجاء na'am wa quwwatar raja da ƙarfin tsammani ga Allah ka kai buƙatar ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala والتعلق به wa ta'alluqa bihi da kuma ratayuwa inji malaman zauri ma'ana sanya s- ra- ra- wato rataya al'amarinka ga Allah subhanahu wa ta'ala ko jingina al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am سنة نهر كشين اللطيف تعصيلا وتطبيقا to suna na al-latif ɗaya ne daga cikin sunayen Allah kuma mu ce sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wato ana cewa asalinsa a larabce latafa min babi fa'ala an gane ko yaltufu yaf'ulu latafa yaltufu mithlu talaba yatlubu an gane ko fa'ala yaf'ulu mithlu nasara yansuru to latafa ana cewa latafa bihi ya ji tausayinsa sannan ana cewa latafa lahu ya ji tausayinsa ko ba haka ba to sai sun kace masdarkinsa shine lutfan tausayi wa latafatan shi ma tausayi raqqa an gane ko ma'ana wato ya tausaya gare shi sannan kuma akwai wani fi'ilin wanda ba wannan ba wanda shi latufa ne ba latafa bane latufa shi kuma yaltufu an gane ko ya an ce latufa yaltufu sai a ce latafatan an gane ko shine ya ji tausayinsa to shi kuma wancan na latafa yana iya ɗaukar tausayi kuma sannan yana iya ɗaukar wato rakkaka ya mai da abu ɗan ƙarami ɗan siriri shi yasa wani lokacin suna Allah al-latif sai a ce wanda ya san ƙananan al'amurra ko kuma al-latif wani lokaci sai a ce Allah mai tausayi to daga wannan ne eh, saɓanin ma'anar eh, yake bambanta ina fata an fahimce ni to amma idan muka koma game da abin da ya shafi alkur'ani mai girma abin da ya shafi alkur'ani mai girma eh, wannan sunan na allatifu ya zo da alif wallam a cikin alkur'ani wurare guda biyu in yana da alif wal lam al mu'arraf kenan kamar da suke cewa a ilmin nahwu an gane ko wuri biyu ya zo al-latifu a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko a cikin suratu wato al-an'am wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latifu al-khabir ko ba haka ba wuri na biyu kuma ya zo ne a cikin suratul mulk an gane ko tabara da ake cewa tabara ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir to kaga waɗannan su ne wurare guda biyu za ka samu al-latif a cikin alkur'ani bayan su ba za ka samu al-latif da alif wallam ba wallahu ta'ala a'lam sai malamai suka ci gaba da bayani suka ce to suna al-latif idan ya zamanto kamar bai da alif wallam tunda an ce na kira a nahwu abinda ba a sani ba amma dai shi Allah subhanahu wataala wannan ka'ida ba ta shiga cikin sunayensa don in ka ce Allah ya zanna kira majhuli to wannan ma'ana ta zan kafirci sai suka ce ya zo wurare guda hudu yana matsayin bai da alif wallam kuma yana da raf'a don mataini kenan a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimta na farko yana cikin suratu yusuf inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء لطيف لما يشاء wannan wuri na farko kenan ina fata an fahimta sai wuri na biyu wanda yake ya zo ne a cikin suratu wato alhajji kenan alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhtarra inna Allah latifun khabir sai kuma wuri na uku wato a cikin suratu luqman ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin ko kuma mithqalu habatin min khardalin a wata qira'a da dhamma kenan imamu nafi da imamu abu ja'far sun karanta mithqalu da dhamma ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir kaga nan ma ya zo da wato dammataini kuma yana matsayin annakira bai da alif wallah an gane ko sai wuri na hudu shine inda yazo a cikin suratu shura Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz to kaga sunana al-latif dukkan su waɗannan suna nufin Allah subhanahu wata'ala kuma guda hudu bai da alif wallam sannan kuma yana da damma sai suke cewa kuma in an ka duba ya zo suna na al-latif na Allah subhanahu wata'ala kenan yana matsayin nakira amma kuma da fathataini tunda in suna bai da alif wallam ko ya dauki fathataini ko kasrataini ko dammataini ko ba haka ba in kuma yana da alif wallam sai zama to ya dauki fatha ko kasra ko damma bai ya dauki wasali guda biyu ko ba haka ba sai suka ce ya zo a wuri ɗai a cikin alkur'ani mai girma da fathataini shine cikin fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul ahzab lokacin da yake mamatan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayani ko ba haka ba yake cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma sai ce inna allaha kana latifan khabira to wannan su ne adadin wato da suka zo a cikin alkur'ani mai girma mai alif wal lam kenan guda biyu na al-latif wanda kuma bai da alif wallam amma yana da dhamma an gane ko guda hudu wanda kuma yake da bai da alif wallam yana da fatha guda ɗai kenan amma babu wanda adda kasra ko mai alif wallam ko kuma wanda yake bai da alif wallam kenan in mun hada su biyu ga hudu ga ɗai su za su bamu bakwai to wannan shine adadin urut wato da wannan suna ya gitto kenan ko ya zo a cikin wato alqur'ani mai girma kafin mu je gaba wannan suna na al-latif suke cewa ya tadammanu ilmahu bil ashiya'i daqiqa yana nuna ilimin Allah ya ta'allakantu ma'ana ya kai ga tantance abubuwa da suke kankana kwarai da gaske saboda falasifa yan ilmin falsafa filosofi su ce Allah ya san abu ijmalan amma bai san abu tafsilan ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya san abu a jumlace amma bai san abu a rarrabe misali dan adam a jumlace gashi ana ganin shi to amma me yake gudana a cikin zuciyarsa ya zuciyarsa take bugawa adadi nawa sai su ce Allah subhanahu wataala bai san irin wannan ba to wannan kafirci ne ilimin Allah ya kewaye komai komai wallahu bi kulli shay'in alim ko ba haka ba sannan shi da ya halitta sai faɗi cewa ya san abin da halittar ta kumsa ala ya alamu wani khalaqa shi yanzu wanda ya halitta a ce bai santa ba kaga wannan kuskure ne shi yasa in ka duba ma Allah subhanahu ta'ala wani lokacin bayan ya faɗi ilimin sa a jumla cewa Allahu bi kulli shay'in alim sai kaga yana fayyace abubuwa waɗanda suke da alaka da shi wato ya bi su ɗaya bayan ɗaya misali in ka duba a cikin suratu misali suratu al-an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kaga ga Allah ne wa indahu mafatihul ghaibi wato makullai na gaibi ga hannun Allah subhanahu wataala suke na Allah ne a wajensa suke a gunsa suke ina fata an fahimce ni kaga nan sai at-taqdim wa at-ta'khir ba ya kamata ya ce mafatihul ghaibi indahu amma sai ce wa indahu mafatihul ghaibi to tunda an kai at-taqdim wa at-ta'khir yana daga cikin ma'anonin da at-taqdim wa at-ta'khir yake doka kebantuwa abu da abu kaga da anka ce iyyaka na abudu Allah kai kadai muke bauta ma kaga ya nuna ba a bauta ma wani in bawa ba in ba Allah subhanahu wataala ba to haka da ya ce wa inda hu mafatihul gaibi ya nuna Allah ɗaya san gaibi mutlaq amma gaibi muqayyad wanda Allah sanar da sashen bayan shi wannan suna sani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ko ba haka ba to kaga ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke ke bisa doron kasa wal bahr da abin da ke cikin kogi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani kunnan icce ko mu ce ganyen icce da zai faɗo face Allah ya san shi wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya in mun ce kwaya ba ga mutane suke sha ba kwaya ta abin da ke fitowa an gane ko fi zulumatil ard da ke cikin duffan ƙasa an gane ko wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin babu wani abu danyi wala yabisin ko busashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne shine wato lauhil mahfuz nan kuma an ce bayyananne ba ana nufin a'a bayyananne gare mu ba a'a bayyananne yake ga Allah subhanahu wataala kuma abin bai boye gare shi dan mu ba mu garin lauhil mahfuz ka wani shi ƙarya yazo ya ce ai an ce bayyana shi haka ya ga lauhil mahfuz ina fata ana fahimta ta to kaga wannan shine wato ilimin Allah ya kewaye sanin abubuwa dukkansu sannan kuma yana nufin wa isalahur rahmata bi turqil khafiyya yana nuna Allah yana sadar da rahama ga bayinsa da hanyoyi boyayyi ma'ana zaka ga kamar Allah subhanahu wataala ya wani abu sai kaga farkon shi kamar babu tausayi ina fata an fahimce ni tsakiya babu tausayi karshe sai ya bayyana cewa ashe tausayi ne na Allah subhanahu wataala misali za mu ɗauka guda biyu ko mu ce guda uku misali na farko shine misali na wato annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim kaga na farko an shirya masa kisa kisan da aka shirya masa kaga a zahiri kaga sai kaga wannan abin ai ga annabi Allah bai dace ba ko ba ga annabin Allah ba akwai matsala ciki kuma yana daga cikin abin da ke hada dan adam ya ci gaba ko haka nan bane na biyu sai aka kaddara mishi bauta kaga annabin Allah a kaddara mishi bauta a sayar da shi don Allah ya ce wa sharahu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin sun sayar da shi wadansu malamai suka ce sharahu yan uwan shi suka sayar da shi sai yi shiru yana jin tsoron su kashe shi wasu suka ce a'a wa sharahu su waɗanda suka dauke shi daga cikin rijiya su ne suka zo suka sayar da shi ina fata an fahimci ni magana ne guda biyu sai zan kenan ko sai suwa biyu aka yi mishi ko sai suwa daya in mun ce yan uwan shi sun sayar da shi su ko wadancan suka je suka sayar da shi in muka ce a'a ba yan uwan shi suka sayar da shi ba kenan wadancan suka sayar da shi amma dai ta tabbata dai an sayar da shi shi ko da su ɗaya. To kaga annabin Allah, annabi Yusuf annabin Allah ne, ɗan annabin Allah ne shine annabi Yaqub, jikan annabin Allah ne shine annabi Ishaq, tattaɓa kunnen annabin Allah ne shine annabi Ibrahim. To kadiba amma kuma ƙarshe sai gashi an sayar da shi a matsayin bawa. Sannan bayan wannan kuma sai kaga bauta tana ƙara mai da mutum baya bayan shirin kisa. Sai aka zo kuma daga cikin abin da ke mai da ɗan adam baya shine baƙunta. Gashi yana wuri wanda ba garinsu ba. shi ko in kana inda ba wurin ka ba ba inda mutanen ka ba dole ka bi a hankali domin ana iya yi maka mugunta cikin kowane lokaci kaga kuma karkashi kuma ya zamanto karkashin mace ba ma karkashin namiji ba domin wanda ya tashi karkashin mace sai a gaba zai iya zama wani abu a duniya ba ina fata an fince ni bayan haka kuma Allah ya kaddara mai wannan matar ta neme shi ya kiya ga ta matar babban mutum tana iya masa sharri kuma ya kiya kaga ya bata da babban mai gidan shi wanda za ta iya bashi kariya kaga wannan ma zai iya mai da dan adam baya to kaga duka waɗanga abubuwa an shirya mishi su kuma gashi sai an kaddara mai shiga gidan kaso Allah ce wa dakhala ma'ahu sijina fatayan kaga ya shiga gidan kaso tare da fatayan samari guda biyu to duka waɗanga abubuwa da an kajeru duk suna iya hana dan adam ya zama wani abu a duniya amma ƙarshe da Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi kyawu nami na jiki Allah ya bashi kyawu nami na ilmi to kaga kyawun shi na jiki sai abka shi cikin tashin hankali amma kyawun shi na ilmi sai zan sanadiyar ci gaban shi da ci gaban al'ummar sa shi yasa Sheikh Nasiruddin Sa'di yake cewa to kaga kyawun ilmi yafi mi yafi kyawun jiki to a ƙarshe mi sai Allah subhanahu wata'ala ce wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha sai mun ka a wata ƙira'a haisu na sha annabi yusuf sai an ka bashi an ka zaunar da shi a ƙasa yana yin yadda ya ga dama bayan duk waɗanda abubuwa gashi kuma sai zan babban mutum kaga ashe waɗannan taskur da ya bi sai ga waɗanda suka shirya mishi kisa waɗanda suka shirya sayar da shi ko suka zan sanadiyya a sayar da shi an fahimce ni sai ga su yau duniya ta juya da su sun jefa shi a cikin rijiya sun yi sanadiyyar duk bala'in da ya gani ta sanadiyyar so ta aka shi da gidansu da kason da ya gani da matsalar da ya samu da wannan mata da komai amma kuma sai ga su yau duniya ta juya sun zo neman taimako Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin falamma dakhalu alaihi lokacin da suka shiga gare shi Allah ce qalu sai suka ce ya ayyuhal aziz ya kai mai girma dibi fa wanda ba su taɓa sa tsammanin mai girma bane sai ga suka ce ya ayyuhal aziz ya kai mai girma masana wa ahlan dur wato talauci ko mu ci cuta ko tsanani ya shafe mu da iyalan mu waji'na bi bida'atin musja mun zo da dukiya da take kudade waɗanda suke ba su da kyau fa aufi lana alkaila ka cika mana abin awu tunda an yi yunwa wata sadaka alaina kuma kai mana sadaka kai karshe sai suka kai shi ga bango inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah yana sakan kama masu yin sadaka to lokacin da ya ce hal alimtum qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina ka gani sai suka kuma yanzu kaina yusuf yace ni na yusuf daga kuma dan uwana Allah ya mun ni'ima innahu man yattaqi wa yasbir babu bil mufakhara ba alfahari bane na sun nuna musu ni'ima ce ta Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yace innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya hakuri to Allah ba zai tuzartar da wato lada waɗanda suke masu kyautatawa ba ina fata an fahimci dan a nuna maka bai ce la yudhi'u ajra al-muttaqin ba ko sabirina dan a nuna maka masu hakuri masu tsoron Allah su ne masu kyautatawa ina fatan an fahimci wannan to kaga kuma wannan shine sanadiyar cin nasara ko wuce al'umma a duniya ko wani in dai aka samu hakuri aka samu tsoron Allah to an samu cin nasara bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum ashe matsalar da muke ciki a yanzu kasashen musulmai da na zuwa tashi alkiyama in muna son mafita shine mu ji tsoron Allah mu yi hakuri ko ba haka ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja babu tsoron Allah babu mafita ba wai tura su ba mafita ba don su bake mu suna neman su halaka mu ba wani dan siyasa ko wanda zai iya kawo mafita ko wani mai kuɗi ko wani malami a dai ji tsoron Allah yanzu ana samun solution ko solution to a ƙarshen wannan kissa sai annabi Yusuf ya ce mi yace ma yace wa rafa Allah ce wa rafa abawaihi ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mini bai ce ahsana li ba shi yasa an ka ce ana cewa ahsana bi ana cewa ahsana li id akhrajani min as-sijn Allah ya fitar da ni daga mi daga wato mu ce gidan kasu an gane ko to sai malamai suka ce me yasa bai ce wa iz akhrajani min al-bi'r ba Allah ya fitar da ni daga al-bi'r misali tunda al-bi'r nan ya fara shiga ita ce rijiya sai an kace saboda ya yafi ma ƴan uwansu kada sa su kumya wa ja'a bikum min al-badwi Allah ya zo da ku daga al-badwi qawi an ce asalin annabi yaqub dan birni na suka koma qawi da zama don an ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura ba mu taba turuwa annabi ba sai dai zaman to namiji kaga mata kidan ba su zama annabawa sannan kuma min ahli al-qura in kuma an ce rijalan ana nufin mazaje daga cikin mutane ba daga cikin aljannu ba duk da cikin aljannu akwai mazaje wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn amma nasoshi suna nuna ba a taba samu annabi wanda yake aljani ba ina fata an fahimce ni sai dai su karbi annabta wato sakon annabawa na mutane su isar ma mutanen su shi yasa da yace ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sai an kace nan minkum ba dukkan su ba wato daga cikin mutane ake nufi amma su kuma za su karba su je su kai ma mutane su sai su zamanto manzanni ne na manzannin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati kaga sai ce bayan shaytan ya bata tsakankani na da ƴan uwana kaga nan bai ce matsala tashi bace shi ba ce tasu tasu kadai ba sai mai da abin shaytan ne ya zuga su kuma sai mai da abin tsakanin shi da su ba wai shi su kadai ne a da laifi ba sai ya ce inna rabbi latiful lima yasha Allah mai tausayi na ga abin da ya so kaga duk wahalar da na sha ƙarshe su suna tunanin sun yi min sharri sun yi ƙoƙarin kisa sun raba ni da gidanmu sun yi kaza sun yi kaza amma ƙarshe su sun kazan sanadiyyar ci gaba na shi yasa laraba suke cewa rubba darratin nafi'a so da yawa za a yi maka abu don a cutar da kai sai mi sai zama to alkhairi gare ka ko ba haka ba malam bahaushe ma cikin nashi hadisi na hausa eh, yake cewa wani hali ga Allah baiwa ne misali na biyu a cikin wannan suna na Allah sai mu dauke kissa kuma ta annabi Musa annabi Musa dai ya tashi gidan Fir'auna fare presidential na wannan lokaci ya ji daɗi to amma sai an ka kaddara mishi ya kashe mutum fa wa kazahu Musa fa qada alai aka neme shi a kashe ya gudu ya tafi inda bai ma san hanyar da zai kama ba an gane ko sai ya je garin Madiyana yana daga cikin ulul azmi na rusul amma Allah ya kaddara mai wannan babu ma abinci a hanya sai da ya koma yana roƙon Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya je ya koma baƙo bayan haka kuma bayan ya koma baƙo ina fata ana fahimta ta ya je ya zama sai da ya shekara takwas ko goma sannan ya samu abin da zai yin sadaki da shi duk wannan wahala da ya sha ƙarshe kuma sai ya koma Allah ya tura shi zaman to manzo kaga nan Allah ya sadar da rahama shiga annabi Musa ta fuskar da daga farko in ka ɗauka sai ka kamar wahala ce Allah ya fitar da shi daga cikin al'umma wadda aka ɗauka ba komai ba wadda Fir'auna bai ɗauke su kuma bai na yanka ƴaƴansu shi yasa ma suka ce a nu'minu li basharain mithlina wa qaumuhuma lana abidun mutanen su suna muna bauta an dauke shi dan bayi amma gashi ya zama to shine ɗaya daga cikin wato ulul azmi minar rusul to kaga ashe nan daga farko in ka diba sai ka kama akwai wahala amma karshen rayuwar sami amma an ci nasara ya samu babban matsayi ina fata ana fahimta ta to haka in mun ka dauki kaga malamai suke cewa da annabi Musa yana fale presidential na fir'auna fir'auna ya rike shi aka ce yayi ma fir'auna azi ba zai iya ba saboda irin dadin da yake sha da wani abu amma da aka kai shi ya sha wahala yayi kiwon dabbobi kamar yadda wani hadisi yake nuna cewa babu wani annabi face yayi kiwon dabbobi ya san duniya da kyau ya wahala to shi yasa lokacin da sai aka bashi annabta sai aka kaddara mai wannan da aka shi wannan babban matsayi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dibi matsalar da ya sha wahalar da ya sha a Makka da shi da magoya bayan sa shekara 13 ko ba haka ba aka samu matsaloli a Makka da sauran abubuwan da ya gani a dauki mahaifar raƙuma mai wari a jefa mishi a dora mishi yana sallah ayi kaza ayi kaza amma dibi wahalar da ya sha Madina ga munafikai ga irin yaƙe yaƙen da aka yi ga ghazwatul ahzab ga wace ghazwa ga wace ghazwa ga matsaloli da aka samu na cikin gida da na cikin waje amma ƙarshe kuma sai zamanto addinin sa sai da ya rinjayi dukkan addinai na ƙarya to inna rabbi latifun lima ya sha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to ina ganin sai mu dan takaita bayani akan wannan suna mu je suna na gaba sai nukta ta gaba suna Allah madaukakin sarki al-fattahu ta'silan wa tatbiqa to idan muka dibi sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-fattah ya samo asali ne daga fataha yaftahu an gane ko min babi nafa'a yanfa'u wato fa'ala yaf'alu kenan an gane ko shine wato fataha ya buɗe sannan kuma wani lokaci kalima ta alfathu tana zakkuwa da ma'ana hukunci wanda za a rarrabe tsakanin mai gaskiya da mai ƙarya wa yaquluna mata hadha alfathu in kuntum sadiqin qul yawm alfathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yanzarun ina fata ana fahimta ta wa Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin suratul baqara ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا kaga suna neman Allah ya ba su nasara yayi hukunci ya nuna mai gaskiya don dake wanda bai mai ƙarya ina fata an fahimce ni to kaga wannan suna shine na wato al-fattah an gane ko to dan haka dai yana nuna yin hukunci da rarrabe wato al'amura to amma ko yana nufin bude kofa wani lokaci fatahal baba ya bude kofa ko kuma fatahal amr ya bude al'amari wato fatahu bil hadith ya fara masa zance kenan su yi fira ina fata an fahimci ni to wannan suna na al fattah daga nan ya samu asali kuma siga ce ta mubalagha domin in an ce fatihun mai budewa fattah mai yawan budewa ko mai yawan yin hukunci ina fata ana fahimta ta to kaga fa'al yana nufin mai yawan aikatawa ina fata an fahimci ni to wannan suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala malaman da suke kula da lafazza na alkur'ani kuma ce kalimomin alkur'ani mai girma suke cewa wannan suna na alfattahu ya zo wuri kacal guda a cikin alkur'ani daga nan baka sake samun sa ɗai ne wato shine suke cewa dan akwai wanda suke cewa sunan da ya zo na Allah guda a cikin alkur'ani shine suna na as-samadu to wannan magana ba gaskiya bane shi ma al-fattahu ɗai ne al-muhaiminu ɗaya ne sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani sai dai sunan da a sura guda ake samun sa daga cikin wannan sura ba a samun sa shine as-samadu shi ma al-fattahu ba a samun shi sai cikin wannan sura da yanzu don haka irin waɗannan abubuwa yana buƙatar ɗaliban ilimi su tantance su a ina ne yazo ya zo ne a cikin suratu saba suratu saba a cikin aya ta 26 wato qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim fattahul alim ina fata an fahimci ni to wannan shine wato Allah shine al-fattah mai yin budi ga bayinsa ko kuma al-fattahu shine mai yin budi da alkhairi ko kuma al-fattahu shine mai yin wato hukunci shine abinda wannan suna ya kumsa kenan sai ka gane cikin abinda fa'idar ma'anar wannan suna da abubuwan da yake dauka don ka dogara ga Allah kasancewa babu mai bude kofofin arziki in ba Allah ba babu mai bude kofofin rahama in ba Allah ba sannan kuma idan Allah ya ce zai baka wani abu wanda ya isa hana wannan abin ina fata an fahimce ni kamar da nasoshi da dama suke nuna wannan ina fata an fahimce ni sannan kuma wato babu mai yin hukunci cikakken hukunci in ba Allah ba domin hukuncin duniya galibin sa ba za a gane inda gaskiya take ba ko ko an san mai ƙarya an san mai gaskiya sai a ɗauki ma gaskiyar a ba makaryaci a ɗauko ƙarya a ba wanda yake mai gaskiya a zalunce shi ina fata an fahimci ni to kaga waɗannan abubuwa ko ko a aikata ɓanna amma sai a danganta ta zuwa gari sai a masa hukunci to amma a lahira ne irin waɗannan ba su ɓoyewa ina fatan ana fahimta ta shi yasa Allah ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya buɗe na rahama ga mutane ba wanda ya isa rike shi ina fata ana fahimta ta sai wajen tatbiki na ka gane cewa Allah da yake yi wani lokaci dan adam sai ya kasa ya koma yana wani abu a'a Allah na na iya sanya waɗansu su zamanto asbabu na rashin samun wani abu kuma tana yiwa rashin samun shi shine alkhairi gare ka domin karuna ya samu dukiya waɗansu suna cewa innahu lazu hazzin azim shina da rabo mai girma amma waɗanda sun kasan Allah suke da ilimi mai amfani suka Allah ce wa qala alladhina utul ilma wailakum ba wai ilimi da aka ba su ba ilimi mai amfani domin akwai malamin da zaka yana da ilimi amma ilimin sa bai amfani shi ba zai kai shi zuwa ga jahannama Allah kai mu sani sun ka ce wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah kai canku sakamakon Allah wanda Allah yake yi a duniya Allah yana sakamako lahira Allah yana sakamako dan ba duniya din Allah yake sakamako lahira din Allah yake sakamako ba kafirai tun da Allah nuna musu sakamakon su an yi ragarga da su annabawa sun ga yadda aka yi ragarga da makiyan su ina fatan an fahimce su an ragargaza su tun da nan sakamako ya bayyana kafin a je can gaban Allah dan an ce sakamako Allah sai a ce lahira a tun da nan Allah na sakamako wanda yabbi Allah sai Allah ya bashi rayuwa mai kyau man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ina fata an fahimce ni To, idan muka duba mafhumin wannan aya wanda kuma bai yi imani ba to ba zai samu rayuwa mai kyau ba, a nan duniya kuma alahira ba zai samu rayuwa mai kyau ba. Ko da kana ganin a zahiri yana cikin kwanciyar hankali bai cikin kwanciyar hankali. Kuma duk abin da Allah bashi azaba ne, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fi dunya wa tadhhaqa anfusuhum kafirun. Ya'yan da basu da albarka masu zamantowa fitina su kashe mutum, dukiyar da bata da albarka ta ƙara ba mutum nauyin hisabi kuma bai amfana da ita duniya da lahira ba balma ta cutar da shi. Ina fata an fahimci sai suka ce musu wailukum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah da wanda ya aikata aiki na gari wanda ya imani ya aikata aiki na gari to shine zai samu sakamakon Allah na gari duniya da lahira amma suka ce wala yulqaha illa sabirun babu wanda zai samu haduwa da wannan sai wanda ya hakuri to lokacin nan fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce sai muka kife kasa da da karuna da bidarihi da da jinsa Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a wadda za ta taimake shi wato game da al'amarin ubangiji an gane ko kuma bayan ubangiji fa ma kana lahum fi'atin yansurunahum min dunillah wa ma kana minal muntasirin kuma bai kasance zai taimakon kansa ba sai Allah ce wa asbaha alladhina tamannaw makadahu bil amsi waɗanda suka yi gurin su zamanto wurin karuna bil amsi a can kwanakin baya ita kalima ta al amsu wato tana da wani abin ban mamaki a larabci idza nukira urrifa wa idza urrifa nukira wai in an ka ce ams ba tare da alif wallam ba to ana nufin jiya wadda ta wuce gashi an santa ta kuma kamar matsayin mi ta kuma kamar matsayin ma'arifa amma an ka ce al'ams an ka sa alif wallam to ta koma jiya gaba ɗaya duk kwanaki da sun ka gabata ba a tantance su ba to kaga ita wannan cikin alghaz malamai suna cewa idza urrifa nukira wa idza nukira urrifa waɗanda suka yi gurin bil amsi can kwanakin baya ba wai ana nufin wagga jiya ba wadda ta wuce suka ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce kamar dai kai kyau abin mamaki kamar dai ba Allah ne yake yalwata arziki ga wanda ya saboda cin bayansa kuma ya kuntata shi in ya shimfida maka arziki don ya jarraba ka in ya kuntata ma don ya jarraba ka sun ka ce laula amanna Allah alaina la khasafa bina in ba dan da Allah ya muna ko la khusifa bina a wata qira'a in ba dan da Allah ya muna baiwa ba da Allah ya kife mu wai ma'ana miskini da baiwa in ba dan da Allah ya bar mu da talauci ba ba dan da Allah ya bar mu talakawa ba bai ba mu arziki ba to da ya ba mu arziki ya halakar da mu ashe sai suka ɗauki talauci ni'ima ne a yanzu ina fata ana fahimta ta to don haka dai alfatah yana nufin Allah shine ke yin buɗi na al'amurra kuma babu wanda ya isa ya hana Allah ya zartar da wato abin da yake so ina ganin abin da ya kamata mu ce akan wannan suna gaba kaɗan kinan sai mu je zuwa gaba Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani ashafi alkafi malam sai nukta ta gaba shine al wadudu tasilan wa tatbiqa to suna na al wadud kamar yadda malamai suke cewa ya samo asali ne daga wadda ya waddu wadda ya waddu widadan wa widadatan wa mawaddatan yana nufin wato kauna kauna ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari Allah zai sanya musu soyayya wasu suka ce Allah zai so su ko ba haka ba haka nan na tabbata Allah yana so amma ya Allah yake kauna ba mu sani ba tunda Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah yana son suna son Allah kidan kaga ya Allah yake kauna wannan ba za mu sani ba tunda ba mu san zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba amma dai Allah yana kauna ba a ce a'a Allah zai ba su alkhairi a'a shi ba su alkhairi yana daga cikin tasirin kaunar na fata an fahimci ni to da haka dai yana nuna kauna to sai ya Allahumur Rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya annabi Musa Allah ya faɗa ya sanya musu soyayya a'a duk masu imani Allah yana kaunar su sai dai mataki mataki ta daidai da kake bi Allah daidai Allah yake son ka ina fatan ana fahimta ta sannan kuma Allah zai sanya kauna tsakanin masu imani an gane ko wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim sayaj'alu lahum ar-rahmanu Allah zai sanya musu wuddan soyayya tsakanin shi da su kuma tsakankanin su zai sanya soyayya ina fata an fahimci wannan to kuma Allah subhanahu wataala ya sanya kauna tsakanin bayi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kaga Allah ya sanya muku daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah ayoyin ubangiji an khalaqa an khalaqakum min wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halat ya halitta daga gare ku daga kawunan ku matan ku na annabi Adamu akinufi domin ba mu ne an halicci matan mu daga gare mu ba ina fata an fahimci ni asalin mu akinufi kenan an gane ko dan min anfusikum wagga min ba jinsiya bace a ce mata irin jinsin mu ne wannan fassara ta saba ma nasoshi tunda nasoshi sun tabbata hadisai mu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dauki nuna an halicci mace daga hakarkarin wato dan adam na hagu na na sama ina fata an fahimci ni sai yace an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare ta dai daga cikin illoli ne ba wannan kadai bane sai yace waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya bainakum tsakaninku mawaddatan kauna wa rahmatan da tausayi mawaddatan kauna mace ka gani ta kana so sai ku yi soyayya ka aure ta ta aihu ɗaya biyu uku hudu yanzu ta kai goma ko bakwai to yanzu wa rahma sai a samu rahama dan yanzu kuma su kaunar za ta ragu ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal wannan shine sunana alwadud malaman da suke tattaunawa akan lafuzza na alqur'ani mai girma sai suke cewa suna na alwadudu ya zo wuri biyu ne kacal a cikin alqur'ani ya zo wuri biyu kacal a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko ya zo ne da alif wallam ya zo da alif wallam can ne cikin suratul buruj inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa huwal ghafurul wadud dhul arshil majid to in dai alwadud na mai alif wallam duk cikin alkur'ani nan zaka same shi kaf tun daga bakar hannasi ko mu ce tun daga fatiha hannasi wuri na biyu kuma ya zo ne na kira in an ce na kira wanda bai da alif wallan ba da Allah na kira bane majhudi muna maimaita wannan saboda abin nan shi kuma ya zo na kira na kira wanda yake mai domba ina fata an fahimci ne domba ta yi kenan a cikin suratu hud inda Allah subhanahu wataala yake bamu labari yana cewa wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud a kissa ta annabi shu'aib wastaghfiru rabbakum kunu mi gafara gaba gafar ubangijin ku thumma tubu ilayhi ku tuba zuwa gare shi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lalle ubangiji na rahimun mai jin kaina wadudun mai kauna ne Allah yana son wanda yake koma masa Allah yana son mai bin al'amuransa Allah yana son mai tsida tauhidi Allah yana son mai yada alkhairi a cikin mutane Allah yana son mutanen da suke taimakon bayansa wadud yana kauna amma kuma wannan ba shi Allah yana son kowa ba Allah bai son masu girman kai innahu la yuhibbul mustakbirin da haka kaga wannan maudu'i na sai ka dauko ayoyin da suke nuna ga abubuwan da Allah yake so wallahu inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ko wallahu yuhibbu al-muttaqin duka ta taro na ayoyin sai kaga abubuwan da sifofin mutanen da Allah yake so kuma yana son wannan aiki to kenan kuma daga nan sai ka fahimci duk wanda bai wannan aikin Allah baya kauna shi na fata an fice ni an kace inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah yana son masu tuba to yana son yana son masu tuba kuma yana son tuba kuma yana son kenan kuma duk wanda yake son mai tuba to yana son Allah don yana son abin da Allah yake so kuma kenan Allah bai son wanda bai tuba kuma bai son sabo kuma bai son wanda ɗan an tuba zuwa ga Allah yake jin bakin ciki kuma sai ka ɗauko duk ayoyin da suke ɗauka wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu Allah baya so baya so in ka ɗauka kuma sai ka ɗauke su abinda Allah yake so sai ka ɗauke su maratib ne misali tauhidi babban abinda Allah yake so kenan sai abubuwa manya manya na fara'id da Allah ya farlanta shika shikan musulunci guda biyar kaza kaza kaza duk ka ɗauko su duk Allah yana son su yana son mai yin su in ka ɗauko kuma zunubai sai ka ɗauko shirka misali Allah bai son shirka bai son mai aikata ka ba'ira ga sunan da sai ka zaro zunubai ka ga maudu aini na abubuwa da dama waɗanda za ka iya fitarwa idan ka iya wato bincike kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka to ina ganin shi ba wannan suna muna iya mu dakata a nan game da al'amarin abin da ya shafe shi Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya sa cikin mizani Allah ya ba mu ikon aikata daidai domin samun soyayya Allah madaukakin sarki amin eh malam sai gaban mu ta gaba shine almannanu ta'silan wa tatbiqa to suna na almannan ɗaya ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya samo asali a cikin kalima daga manna ya munnu, mannan, ina fata an fahimci ni, shi ne wato ya yi baiwa gare shi. Sannan wani lokaci ana cewa manna ya munnu ya yi gori. Shi ya sama Allah ce larabawan kawai da suka zo suka musulunta suna alfahari da cewa su ba a yaƙe su ba Allah ce ya munnuna alaika an aslamu. suna maka gorin su sun yi sun musulunta a aqulla tamunnu alayya islamakum kada ku gora mini musuluncin ku balillahu yamunnu alaikum bal Allah ne zai yi muku gori tunda akwai abin da yan an danganta shi zuwa ga Allah ba a cewa laifina misali girman kai almutakabbir Allah mai girman kai amma wanda ba Allah bai an ka siffanta shi da girman kai abin ya zamanto banna kaga sifofi ne ga Allah na cika ne amma ga halittunsa ba su dace ba to ana iya fassara shi Allah zai nuna muku ni'imar sa ko Allah zai muku gori in mun dauki abin da su malamai wato suka fassara ina fata an fahimce ni manna ya munnu mannan ko amma mutane su bai dace su yi gori ba yin gori abu ne wanda yana bata ni'ima yana bata ibada yana daga cikin wato abubuwan da suke bata ibada al muhbitat lil amal wanda mawdu'i ne shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku kuka yi imani kar ku bata sadakokinku bilmanni da gori ashe gori yana bata wato sadaka kenan kuma sai mutum ya bincike kan abubuwan da suke bata aiki nawaqidul islam abubuwan da suke bata musuluncin mutum na waqitul iman wasu suke sa su abubuwan da suke bata musuluncin mutum abubuwan da suke bata alkhairi na mutum abubuwan da suke bata sallah abubuwan da suke bata kaza abubuwan da suke bata haji mautu aini masu yawa waɗanda mutum zai bincike akan su ina fatan ana fahimta ta sai dai in muka duba akwai kuma almannu wani lokaci a cikin alkur'ani mai girma ya zo ba yana nufin gori ba an gane ko wa anzalna alaikumul manna was salwa a cikin suratul al-a'raf yace wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna was salwa to kaga nan bakar ana magana ne da su kai tsaye sai an ce wa anzalna alaikum khitab na bakara kamar ana magana da su kai tsaye khitab na cikin suratul araf kamar ana magana ne da waɗanda babu sunan ina fatan ana fahimta ta wanda suke nuna uslubi na cikin suratul baqara na ana zancen nuna ni'imar Allah gare su kamar girmamawa uslubi na suratul araf ana nuna bannar da suka yi ana nuna buscancanci ma a kawo su gaba ma'ana an canza kamar ma ana magana ne da wanda baya nan shine abinda malamai suke yin bayani kamar kissa ta annabi adamu cikin suratul baqara ana nuna girmamawa zuwa gare shi shi ba a kawo sabon shi ba sai a jiyo da shi a jumlace amma a cikin suratul araf na ana nuna abin da ya aikata sai kaga ana bayyana abubuwan da wato ya aikata kenan uslubul baqara kamar uslubi ne na takrim uslubi kuma na cikin suratul araf uslubi ne na itabi a kissa ta annabi adamu da ta bani isra'il a cikin suratul baqara da kuma kissa ta al-araf da kuma cikin sura suratul a'raf kissa ta annabi adam da kissa ta bani wato isra'il idan mutum ya diba cikin game da kissa ta annabi adam a cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i zai ga wannan bayani na cikin suratul na kuma kissa ta bani isra'il shi ma nan zai ga wadansu bayanai wadanda sun ka shafi irin waɗannan mas'aloli to suna na almannan malamai suke cewa shi almannukin nan ana ganin kamar wani ruwa ne da ke sabkowa daga sama almanu tunda an ce an sabkar da shi waɗansu malamai suke ce a'a wani icce ne idan aka tace ruwansa an gane ko to su ne ake kira almanu duk da yake malaman mu zaka suna fassara shi da dalba an fahimta to amma kuma dalba dai wani abu ne mai zaki amma saboda babu irin wannan zaka ce galibi malamai idan babu wani icce a wajajen mu ko wani abu babu shi sai su fassara shi da abin da yake kusa amma an ka bincike sai a gane ba wannan abin din bane amma yana kusa da shi ina fatan ana fahimta ta tunda itace zaka iske wani yanki akwai wani icce a wani yanki babu shi ko a wani wuri akwai wani abu a wani yanki babu shi to sai a kusanto da shi ko kuma ai kokari a sanya masa suna wanda shine zaka yanzu majami'ul lughal arabiyya da kuma majami'ul alamiyya ma na lughat da dama suna yin at-ta'rib ko kuma wato yadda ake sanya wata kalma a cikin wata wani yare don ta koma cikin wani yare ko kuma a ɗauko ta ko kuma a barta ba a sa ta ba amma ana iya kwatanta ta da wani abu wanda yake kusa da ita wanda bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi za su iya bincike kan masail na at-ta'rib to sai malamai suke cewa shi wannan almannu din ko kuma ya zamanto Allah ya sauka musu da shi tunda ba halitta bane Allah ya ga dama amma asalin sa ruwan wani icce ne ba ruwa ne da suke sauka don wasu sun fasara shi da wani abu ne da yake saukowa daga sama sai ya zo ya danfali ga wannan iccen sai a tace shi waɗansu kuma sun fassara shi a'a ruwan wannan icin ne in an matse shi almannu to amma da yake Allah ba dole bane sai ya fitar da icin yana iya sabkar da shi cewa anzalna alaikum almanna wassalwa ina fata an fahimce ni to shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa alkam'atu min almanni wannan ice na alkam'a yana daga cikin almannu an gane ko ma'ana daga kenan daga wato gare ga iccen kam'a ne ake fitar da wato alman an gane ko sannan kuma wa ma'uha shifa'un lil ayn ruwan wannan iccin suna maganin kambin baka abinda ake cewa wani akwai ido gare shi ko akwai baki gare shi in yi maka baki sai ya kama ka ko in ya kalle ka sai abu ya kama ka to ya an samu wannan idan mutum ya sha su suna amfani da yace shifa'un shin in an sha ko ko in an yi wanka ko kuma ana iya wanka a sha duk dai wannan bincike ne amma dai shi shan wannan qur'ani ya tabbatar da shi wanka kuma sai a yi ijtihadi in an ga abin yana yiwa ina fata an fahimci ni malaman da ke kula da lafuzza na alkur'ani mai girma suke cewa wannan suna na almannan fa'alun ne kenan siga ce ta fa'al don ismul fa'il za a ce almanu sai a yi masa shadda domin duk sunan da ya zamanto yana da abin nan shadda a sulafikin shi to ismul fa'il nashi shi ma shi ma shadda za a mishi kaga madda ya muddu sai a ce almadu mai ja kenan adda ya uddu mai lissafi sai a ce al'adu asalin shi al'adidu na fa'ilu to almanu shi ne ismul fa'il asalin shi almaninu alfa'ilu to na almannanu alfa'alu siga ce ta mubalaga Allah mai yawan wato ni'ima ne malamai suka ce bai taba zuwa ba a cikin alqur'ani an ka samu sunan Allah almannanu duk da yake ana samun fi'ilin Allah yayi baiwa ina fata an fince ni kuma misali kuma yin baiwa ko ba da abu an hana ka ba da wani abu don saboda ka nemi mai yawa wala tamnun tastakthir to amma ya zo a cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni wannan hadisin imamu tirmizi da imamu abu dawuda sun fitar da wannan hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan ina fata an fahimce ni wanda kuma idan muka duba wannan hadisin ba wannan riwaya ɗaya zo ba akwai hadisi na Anas bin Malik radiyallahu an wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin ina fata an fahimci ni wato da yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ba ya dhul jalali ina fata an fice ne ana hausa a ce ya zal jalali tunda yana matsayin maf'ulun bihi in yana da jarra kuma a ce zi in kuma ya zo halin rafa sai a ce zu to ba ta ya zul jalali ya zal jalali su sun yi amfani da tabaraka ismu rabbika zul jalali wal ikram can rafa ne yake dauka amma nan sai a ce ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an gane ko to kaga wannan sai nuna ana roƙon Allah da wannan suna to lokacin da wani mutum yayi wannan addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masahabansa tadruna bima da'ahu shin kun san abin da ya roki Allah da shi asalin shi an shafi alhamza kenan atadruna bima da'ahu qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani malamai suke cewa idan aka tambaya abu wanda ya shafi gaibi wanda ba wanda ya san shi Allah sai sa ce Allahu a'lam Allah ne mafi sani amma idan abin manzo ya san shi ce Allahu wa rasuluhu a'lam don su san manzo ya san shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laqad da Allah kinan ya ambaci Allah bismihil azim da sunan shi wanda yake mai girma wanto wannan ita ce riwaya ta Imam nasai a cikin Al-Mujtaba da kuma As-Sunanul Kubra ina fata an fahimci ni kuma ita ce riwaya ta Abu Dawuda amma idan muka duba a cikin riwaya ta wadda Imam al-Hakim ya kawo ta da Imam Tirmidhi yake cewa laqad da Allah bismihi al-a'zam ya ambaci Allah da sunan shi mafi girma to nan sai a ce to wanne ne sunan Allah mafi girma tunda wasu riwayoyi suna nuna al-hayyu al-qayyum su ne mafi girma to nan kuma babu al-hayyu al-qayyum abinda a cikin su Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu kaga akwai wato Allahu a ciki tunda Allahumma Allahu na an ka kara mimin wajen kira sannan kuma da an ka kawo almannanu sannan aka kawo badi'us samawati wal ard an ka kawo zul jalali kuma wal ikram zul jalali sannan aka kawo ya hayyu ya qayyum to wanne ne cikin su na akwai al hayyu ya qayyum afwan to so dan suka ce a'a Allahu shine sunan Allah mafi girma to da an ka ce al hayyu al qayyum sune mafi girma to ya zamu yi akwai matsala sai waɗansu malamai suka ce to ne ce inda bismillahil azim da sunan Allah mai girma nan yana nufin da sunayen Allah masu girma don ba sunan Allah guda bane in ba suna guda na ake nufi ba shine Allahu to bismillahil azim amma in hayyu alhayyu alqayyum ay biyu na sai dai a ce to da sunayen Allah masu girma sai zan aljinsiya ake nufi kamar inda aka ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu na innal insana jinsin dan adam ake nufi ba dan adam guda ba don inda dan adam guda ne ba a ce illa alladhina amanu sai wadanda suka yi imani ba za a yi istithna'in jam'i ba cikin mufrad ina fata an fahimce ni to amma riwaya ta Imam al-Hakim da ta Imam Tirmidhi ta ce bismihil a'zam suna Allah mafi girma to nan kuma al-a'zam shin in guda ne ake nufi to kaga sai dai a ce Allahu tunda ba suna guda bane inda biyu ne sai a ce al-a'zamani ina fata an fahimce ni ko kuma ko al-a'zamaini tunda ya ce bismihi jarra ta gabata to amma da ya ce al-a'zam in mun ɗauke shi al-ahdiyya ce to Allahu shi na zai ɗauka tun da suna guda ne. An fahimta ko mun ɗauki zul jalali wal ikram. To amma kuma in mun ɗauki aljinsiya ce to ya ambaci Allah da sunayen shi mafi girma sai zaman to kenan Allahu yana ciki da alhayyu alqayyum da waɗansu da sufofi suka zo sai zaman to jinsiya ce. Ina fata ana fahimta ta. To ya zamu yi da nasoshin da suke nuna alhayyu alqayyum suna sunayen da an mafi girma. Kaga na an samu abin nan. Sai a ce to na al-a'zamu sigha ce ta mubalaga mafi girma. in mun ɗauki jinsiya ce to alhayu alqayyum su ne mafi girma amma ban da sunan mi ban da sunan Allahu sai zaman tuna an nuna su ne mafi girma amma ban da sunan Allah Allahu yana fatan ana fahimta ta to shine abin da za a yi istitna'i don an ce mafi girma amma banda kaza banda kaza banda kaza shine abin da waɗansu malamai suka tafi a kansa sai a yi istitna'in waɗansu wato sunaye to wannan suna na almanan fa'alun na sun ke cewa manantu ala fulanin ma'ana na yi mawa ne alkhairi idza istana'tu indahu sani'atan idan na yi mishi wani abu na alkhairi wa ahsantu ilayhi asalin istana'a ma'ana ya kage wani abu amma na istana'tu indahu kamar na aikata a gunsa ma'ana na yi masa sani'atan wani alkhairi shi yasa sun ka ce al-insanu sani'atul ihsan shi dan adam ba abin da ke tafiya da shi sai mi sai kyautatawa wa ahsantu ilayhi na kyautata zuwa gare shi an ce manantu alaihi fallahu azza wa jalla huwa al-mannu ala ibadihi Allah shine mai yin ni'ima ina fata akan bayin shi shi yasa Allah ya ce annabi Musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra mannu almannu ala ibadihi bi ihsanihi Allah yana baiwa zuwa ga bayinsa da kyautatawarsa wa in'amihi da imominsa wa rizqihi da arzikinsa iyahum wanda yake musu wal mannanu alladhi yajudu bin nawal qabla as-su'al mannan shine mai yin baiwa ya judu bin nawali ya bada kyauta qabla su'ali kafin a tambaye shi Allah in ya gina ma kafin ka tambaye shi sai ya baka an gane ko wato yunshi'un ni'am an gane ko min ghairi su'aliha wa yu'ti ata'an an gane ko min ghairi istihqaqiha ma'ana Allah yunshi'u yana kagar da an-ni'am qabla su'aliha kafin ka tambaye shi sai ya gina ma sai ya baka ina fata an fahimce ni sannan kuma wa yu'ti ata al ata Allah yana bada kyauta min ghairi istiqaqin ba tare da ka cancanta ba nan ba ana nufin don baka dace ya baka ba a'a dan saboda ba wani abu ka yi mishi ba ya baka shi na ya ga dama ya baka ina fata mace nan ba ana nufin Allah yana bada abu don alhakimu na bayyana abu sai inda ya dace kenan kaga Allah ya azabu nan inda ya dace na amma ana nufin ba dan ka cancanta ba dole sai Allah subhanahu wataala ya ma shi na ganin damar sa ya halice ka baka bashi ko dala ba yayi maka kasa yayi maka sama ya baka mata yayi maka ruwa kana yayi maka abinci ya saukar da ruwa abincin ka fito ya baka dukiya ya baka yaya ya baka mulki ya baka ilmi ya baka komai mi kai yi mishi tun farko da kun kai sakayya da zai sakan kama da wannan shine ya ga dama yayi maka waɗannan ni'imomin waɗanda ba za a iya lissafa su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ba balle ma ku ce to ku gode ma Allah ku bi su ku gode ma Allah lissafa su ma ba za a iya ba duk da ke wasu malamai sun ce na ni'matallahi ni'imomin Allah tun da mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga jam'iyya zan ni'imomi tun da an ce ni'ma guda ni'matallahi ni'ma Allah to kaga ba guda ake nufi ba don inda an ce la tuhsuha ba za ku lissafa ta ba to ai guda da an ce daya ai an lissafa shi sai zaman to nan jam'i ake nufi a wani lokaci kenan mufrad an kai idafa shi zuwa ga jam'i daga ma'rifa yana komawa jam'i ko kuma wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku ce ku lissafa ni'ma Allah ni'ima guda da Allah ya muku in kun ce ku kewaye sani da ita da ni'imomin da a cikin ta ai ba za ku iya ba ruwa noma ayi noma da shi ayi wanka a sha a sayar duk wasu abubuwa da muke yi a rayuwar mu da ruwa kuma kullum ana bincike ana gane alkhairi ruwa kuma sai kiyama ta tashi ba za a yi lissafa abin da ake kumshe cikin ruwa ba wadansu malamai sun tafi akan wannan fassara to ga dukkan alamu ina ganin lokaci ya fara yi muna halinsa za mu dakata mu je hutu insha Allah subhanahu wataala sannan mu dawo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
yan uwa masu sauraren mu za mu je hutun rabin lokaci sai a dan saurare mu nan gaba kaɗan insha Allah za mu dawo.